وعلى آله وصحبه ومن تبعك عليه وقامك بمثله إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شرور الغروب والظلمات إلى منظور صلى الله عليه وسلم فليكن على وجه الغروب وبأن الله شهد وتكبر شفاعة أمور وأشهده بذاتها ولا تسلم تفسيرنا سورة الكهف وأنا مدرج من هذا المبرر يوم نقاشي شاهد الشهيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لك رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله مستقيم وكان وعد ربي حقا الرسول جاء ya saba cewa na kuka yi bayanin game da kuma ya yi wa masu jiya mun kawo bayanan da na kuma da wani da yi da da kuma yawan da ke su da da ya ne mafi gata to a hakika a yanki ya zo masu abuwa a manzo kanan na kuma yi musamman daga hakika a yi wulayar da masu yin rawa hannu wanda ɗaya da ba ta yi da shi a cikin sunan yana cewa ana da kudin zafi sallallahu alaihi wa sallam inda ya fi kuma su ya fi da aka kusa yau cewa lalle na fi kuma su za su rinka haɓa wannan katanga kullum a kare za ka fi yin raunin su a shan har sai sun kusan ganin hasken rana sun kuna haɓa wannan katanga suna haɗa shi sai sun kusa hango hasken rana da kuma wannan katanga ne sai shugaban da ke ruru ɗin da yi ba su da abubu da bukari sai da su koma gida wato daga nan ba kan inda tsaya a koma gida za mu gasa daga inda muka tsaya gobe a sake za ma su da raunin su a ashirin har idan gari idan gari ya waye suka dawo ya zama saurakin a saurakin daga hasken rana sai kuma ta ce ga ce goma za ku haɗa shi gobe haka za a yi ta cewa a goma za a haɗa shi gobe a hannu kuma suna mantawa su yi shi a ta sai suka haɗa ramu sun sun gani sai a ce a goma za a haɗa shi gobe idan aka haɗa ramu aka mace ba sai shi a nan ba sai gini goma yadda yake a nan to sun ka dawo a gari suka fara kasawa sun fara ganin hasken rana sai a gashi sai a ce a bari ne gobe a gani suka ce a bari ne gobe sai kuma ta mu sai shi a nan ba to sai wannan gini ya koma yadda yi to idan sun dawo rana na uku sai sai gwamnan na sai sai za mu dawo in sha Allah za mu dasa daga inda muka kai a cikin Allah a lokacin idan suka dawo rana na hudu sai wannan jini yana nan yadda suka hada shi kawai za su shafa ne daga inda suka tsaya saboda sun ce shi sharaka yana wannan yana nuna mana a cikin al'amuran mu gaba ɗaya mun tafi yin hadan duk al'amuran mu mun tafi yin hadan haka da suka bar sunan Allah a wurin sun haka ramu ba su samu nasara ba amma da suka zo ranar na kuma suka ce in sha Allah sai suka ga cikin yana nan ramun da suka haɗa yana nan yadda yi kawai sun dasa ne daga idan ka tsaya shi ne ba da yadda ya tattaunawa sun yi kuma ba su yi yi da su idan ku yi ne to ga kuma sun ruka ɗaya ne babban da za a nuna kusa shi na ce abin da ya tabbata a cikin jaji ya ci goma ne kafirai ne ba ma sun san Allah Allah da shugaban su nan ya ce ku ce insha Allah sun san Allah ke nan yanzu sun mutum da ya san Allah ya kwace ruwan mutum shi ne kan shi ba dole ba zai iya kuma mutum ya zama ko ya san Allah wa kan shi Iblis bai san Allah ba shi ne ya san Allah kuma ba da wasu ne suna ta shi da kuma ba da shi shedan zai rasu ba ya abubuwa da hudu ba ya abubuwa da kuma zuwa yake kwamitin da suka da hukumu yan da kuma asali na rasu da ya isman da darajar wallahi sai na halakar da su gaba daya kada shi shedan ya san Allah ya san sunayen Allah ya san hukumarsa amma wannan bai mayar da shi ya zama zo musulmi ba to ka zalika ya yi domin tudu yusuf Allah amma wannan bai sanya ya zama zo musulmi ba ka ga nan ko shi ya ce alwala da suka ce insha Allah sai su raka wannan rani sai su raka wannan rani sai su fito da rijiyo kan yi a wajen su shigo cikin wannan garin wato yanzu sun mutu sun mutu da kakan kenan sun mutu da kakan jan sun lalata shi a lokacin sai su zo su mutane sun ka fito duk wani rafi wanda yake da alaƙa da wannan gari suna tsotse wannan ruwa ne za su shanye wannan ruwa su mutane kuma sai su buga kuje su koye a cikin damar kowa da ke cikin damar ke koye ana wajen da ka tuya muku masu za su rika harshe da cibiyoyinsu bayan sun sun yi harshe da cibiyoyinsu suna tunanin sun gama kan kowa a lokacin nan sun ma ka harkar kibiya zuwa sama sun ka harkar kibiya zuwa sama sai kibiyar nan ya dawo da su sai su ce mun halaka da mutanen sama kamar yadda muka halaka da mutanen sama idan sun gaba da sama da kasa gaba daya a gani sun ce a ɗan awon arzi wa a ɗan awon sama mun da jayi mutanen kasa ko mun samu wani jayi sun samu nasara a kan wannan sama to daga nan wajen sai Allah ya aiko musu da wani kwakwakwakwakwaki Allah ya aiko musu da shi a ƙeyar waɗannan tsokoki sai su ce akan Allah zai kashe sun ka hanyar wannan sunkoki annabi Isa alaihi salam kamar da wasu kwaya sun nuna ba zai iya yaki da yakin zumani ba saboda yakin zumani a wata kila ce mai tafiyar yawa bayan bayan yawan kuma suna da tsananin lafi wanda a lokacin nan musulman wannan zamani ba za su iya yaki da su ba shi ne Allah ta'ala sai ya tuwo da wasu rinjina daga wajen shi ne sai Allah ya tuwo da tsutsotsi da wajen tsutsotsi su za su haɗa da ya tuwo da wasu shi ne masu an da wasu da wasu alayhi sallam ke cewa wannan shi na ciye ne inna da ba ba la na tsukin wa kashiru shagarar ilu mu yake na rantsa da Allah lalle gabo kasa za su yi kiba kuma za su yi kiba firika daga ainihin namun idan yan ka mutu biyar mutu wani zai zama ko bayan kuma su zama mushe dabbobi za su rika zuwa suna yakan namun sai daga dabbobin su yi kiba su yi lafiya ko wasu namun a nan sannan a imamu kuɗi da imamu da suna cewa a wato a turu shi su masu yin turu ba cewa kirkawa suka da kuriya wani yanki ne daga cikin ɗabilar ya turu ba kana yan turu da suka fito za su kai hari ba za a turu sarnai ba da raba kwai sai zuwa sarnai nan ya zo ya sanya aikin kankanta tsakanin da mutane ba kwace yankin hannun tani sai turkawa suka tabbata a wannan bangaren samu damar shiga cikin wannan dalila da suke zalim imam ku ke da cewa gudan kun a lakin dawo shi ina kabila ko ko kun yi kwan wato an yi wannan sabbin wannan katakar a kan kabilu ishirin da daya wajen yanzu mu kabila wajila sai wata kabila guda daya na wanzu daga cikin duna kwan wanda suna wajen wannan katakar a ruwan su ne sirkawa adamu da kara imam da ta da yarda ya da fasikin da wasu daga cikin salaf turnawa kabila ce daga cikin yanzu da ma'amu a gani akwai wasu daga cikin wani yanzu ke nuna cewa turnawa kabila ce daga cikin yanzu da ma'amu kuma daga baya wasu daga cikin sun da linda to imam akwai kuma yana cewa wasu wani ka kana harka faɗanda hakan da shi ta salafa kullum in ya kasance haka hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana zurrawa kamar da haka ya tuno ba su kamar yadda ya tabbata mana ya tuno ba su ya tabbata mana fakali yana cewa sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'a hatta yuqatila al-muslimuna turka aw man wudu'uhum kal-rijal kal-rijal al-mukrata cewa kiyama ba za ta ce ba har sai mu kamar jiya a turkawa turkawan nan wasu mutane ne wanda kuskokin su kamar karkuwa wanda aka yi su da mata karkuwa wanda ake kariya da su nan yanki to kuskokin kamar karkuwa ne wanda aka yi su da mata a fakata yanzu tuna sha'a wa yanzu da sha'a waɗannan gudawa suna sanya tufafi na gashi sannan suna tafiya a kan takalmi na gashi a ɗan yana tabbata irin tufar su wanda za su kasance a gare shi a kuma karwa yadda in nuna sha suna sanya tufafi na gashi wannan fahimci a kuma kawai da rubutu ko a cikin sabon malayi babu kullayin an tare ne so kur'an sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi da ke cewa ya kai nuna sha'a suna sanya a sakalmi na gashi imamu muslim ya kusa da shi da abu dawuda wa kai da kuma to a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya san adadin turkawa a yana lokacin da ya san adadin yakin da wasu da kuma irin yawan da kuma irin kaifin irin ɗan makamu sai manzan Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam kudur kurka ma tara ku ku kare kurkawa matsarin yale inda ba ke yake ku kare sun suka yake ku kare ba mutane ne suna da ɗan mataki ɗan makamai sosai ko mutane ne wanda suna da matsar yawa a kan idan ya nuna mana turkawa ba kashe da ɗaya ne a nan suka ce ɗabi'u ne wajen shirin da wani abu a cikin ba su nuna mana cewa wani nan turkawa ɗin wasu ɗabi'u daga cikin su sun je za su kai hari shi da sai ya fi noma su ya ga za su kai hari a wannan ɗabi'u da ake zalinka suka gaya ma zurɗan nai shi da duk annabi ya sanya kariya ya sanya kakan ga tsakanin ne ana ganin wani kan da biyu da sai ya kai hayi ba za ka sanya kariya kuma wasu kabila ne da cikin turkawa an gano su turkawa suna da yawa kamar yadda aka faɗa wato turkiya sun goma suna haihuwa da yawa kuma suna da mutane da yawa saboda su yatsan su za su zama sun zama yaƙi samu matsala ya so kada ku kawo matsalin yanayi wannan abu da wani mutum da shi a cikin tsawon malami a babu tunani an ta haini su ba ba shi aha ku shi ne wannan hadisin a wannan ya fito daga cikin ya so a karkar yin mutum ya zama wa kuma hakika wasu al'ummomin sun so daga cikin turkawa yanzu na da yawa wasu al'ummomin sun zo daga cikinsu la yi mutumin illalla babu wanda zai iya lissafa adadin su ne Allah idan turkawa a nan ne ya duba ba su kuma turkawa kabilu ne masu yawan gaske a gari idan waɗannan kabila ta turkiya da ta sani wasu yanki ne daga cikin turkawa ba wai su ne duka ba inda ake suna da yawan gaske ai turkawa ba su da wani yawan gaske wanda kuka sani yanzu bai za ta yi da turkiya na matakai kenan wannan turkiya wata kabila ce da ta fito daga cikin asalin aikin da turkawa ne wanda duk da ya nuna mashi a shi da ke cewa wakila a cikin wannan lokaci an samu wasu al'ummomi sun fito daga cikin su wanda ba da iya biya ƙarfi su sai Allah wala ya rubu mu an yi musulmi da kallon bayan da Allah ba su da iya tuku su daga musulmi sai Allah Allah ne ko su kare su daga sharri ke kare mu bi da shan mu ana mu ya kawo mana batun da yawa da zai yi a shi da kuma kuma ya tabbatar da bai cewa ana kun yaya ana kuma Muhammad wa takunu bil amfani muslimin kan da kana bi akai kama ya a faru san kula ya a faru san kula iradar wani ko iradar ruhu iradar ayyuka yake ba kuma abin yake za a samu daga cikin guraren musulmai su ya fi kuma idan ya kasance karshen zamani za a samu kabilan wasu da kura a musulmi kabilan ya fi kuma irakar hudu masu kwanan mutane kan da kuwa shiga a ra'ayi masu ƙananan idanuwa hatta yau su yi a rashakin nasa an sai sun sauka a gaban kogi sai ka fara ko alu ba salatu kira sai mutanen ta suka su su shigo sai ka kuma ya hakuna a gaban ba walwaliya wani bangare da sun su suna kiwo wani bangare da sun su suna yin noma wani bangare suna asaba Gobe kasu ne da alukan da rakiyar kalmar ulubi wasu bangare suna hanya ainihin goyi a kuma a bayan bayan mai kasiru za su kai ana kira su a shawara alƙa'idin nan shi ne ya yi magana cewa balukan tura ne da su ne turkawa turkawa su ne balukan tura su kuma su ne karatun da aka yi dangane su ne ya zuwa masu a cikin mutane ne mutane ne ko mutane ne masu tsananin ƙarfi mutane ne masu masamai sannan ko mutane ne masu barna a nuna masa sannan kuma ya tuba masu mutane ne da yawa sun fito daga zuri'a ya kirkir zo su din nan masu fuskar da faruwa ne su kuma yawa da kuma kuma a wani suna halakar da al'umma da yawa yasa kuma Allah ya ce ta ne ku sun ya ne to kan wannan magana yasa wasu mutane ba wannan zamani sai to ya ji kuma sun mutane China suna da kusan to da su magana ne bi da mu akan sai kuma ce suna da yawa sosai yanzu wasu kashi mun da suke da yawa sosai a duniya China ko to suna wasu na yanzu wa mutane China suna da kashin Turkawa sannan ka ce gano wannan sakankan da na china kuna ganin wannan sakankan na china din nan shi ne ainihin katanga wanda ainihin a wannan zurfa ɗan yi gina da ba ta kani fi tsaye da wannan magana cewa na farko ne wannan katanga an gina shi ga wasu mutane wanda zurfa ɗan yi ya zo ya taimaka wa wasu mutanen jirgi su ne na mutane mutanen jirgi kuma mutanen shaida ba su yau da kafirai ne sannan kuma su mutanen shaida sun gina shi ne don su kare ƙasarsu daga hare-hare hare-hare kuma mafi yawa amma su kuma sun tafi ya gina wannan ƙasar gane don ya kare waɗannan mutane da ake zalunta daga zalincin ya zuwa malu a kan kaga shi ko wannan kaga an yi shi ne da kanti su kuma na China an yi shi ne da da ainihin zuwa kuma da ƙarfafin da China yanzu ya fara gujewa kaga shi ke da masu ganin cewa masu da China su ne ya zuwa masu to kuma an ce wasu na kuma ai an yi kakanga ba da kakangar shi ne kakangar da zuwa da yake gina to wannan magana ba wa alama gaskiya na kusa a nan ko ko idan kuka yarda dan mun yarda cewa ya zuwa masu wato da za a yi kajiru ne masu yawa kuma kajiru ne wanda kwafi yawan masu barna ne da kuma nasa amma an samu kaɗan daga cikin zuwa mutum a gano shi ne ana ganin bukatan gaggawa ne wanda ake kira turkiya ai a cikin akwai rubuci a cikin akwai mutanen kirki da sauran su in mun taɓa cewa su jinsi ne daga cikin yanzu da wato sai mu ce su mutane ne kamar sauran mutane a gani su ma kana iya musu wa'azin zuzzurinka kamar yadda ake kowa wa'azin zuzzurinka kamar yadda kuma ba za mu yi bayan Qur'ani da ke nuna mana cewa lallai ya fi masu masu barna ne a doron kasa kaga Allah ta'ala ya kuma da kuma masu barna a doron kasa kuma Allah ta'ala ne ce rinka ne ne ce kuma a duba to shin ya ya hukunci ne ya fito masu kuma ya za mu sai sai ke ya fito masu an turo musu da manzo ko manzon ya fito a cikin nan sakamakon hukunta babu wani zarfi na akwai alƙur'ani ko hadisi wanda ya nuna an turo da wanda zuwa ga yadda sannan babu wani zarfi wanda ya nuna an tsaya musu da hujja ko an tsaya musu musu da kuma kuma ayar alƙur'ani ya nuna mana cewa Allah ta'ala baya azabta baya azabta da mutane a duniya ko a lahira har sai an yi ne har sai an tsaya musu da Allah ya cewa wa abu na mu hasali na hatta na ba a kuma ba mu kasance masu yin azaba ba har sai zama aiko da masu za ku wannan ya nuna mana su ya zuwa masu cikin haɓa a yi wani da masu ba to zai yi mu a ce ko wani yawa Allah ya kuma azaba to Allah ta'ala idan ya zama su mutane ba a aiko wani da masu ba Allah in yana so ke ruka ke yi ke ruka wani gobe ke yawa abin da Allah yake yi Allah yana hura wuta ne Allah yana hura wuta sai ya kira wayan mutane sai ya ce musu kun ya sani ne wani ne ko sun ce kun yarda yanzu idan na ba ku umarni ba kai na roƙo ni na ku biyayya sun ka ce eh sai Allah ya hura wuta ya ce ku shiga in suka shiga wannan wuta ya nuna a duniya da Allah zai kuma manzo za su yi mani da in ka shigo in ka shiga wannan wuta ya nuna da cewa da Allah zai kuma wannan manzo a cikin ba su yi mani da shi ba to da kai Allah ya ba su mutum su shauka ka kankare a lahira to sai Allah ta'ala ya sanya a shigar da mutum na nama a kan wani akwai sanin kilo da yau da mutane da ba a yi mutum su da ba gobe kiyama Allah ta'ala yana sanyawa a shirin jarabawa a cikin mutane idan sun zuwa kan jarabawa ta hanyar jarabawa da Allah zai rubu in sun ci jarabawa za su wuce aljanna in ba su ci jarabawa ba za su wuce wuta amma Allah tsara baya yin azaba kai sai sun mutu jarabawa Allah kulla ma ku ke yi ba kawtun da hana ku kana da fara a nan ya ku na biyu duk wanda aka ce ba ku ta ran da ba a cikin wannan wuta sai ba su tsara wuta za su rika kamar a shirin gargadi da zuwa ba a kuma na kasa a nan da su da ke ɗaya gaskiya mai gargaɗi ya zo mun gani ka to idan mai gargaɗi ya zo ka ɗaya ka ba ku da wani mutum a kamar ɗan da ba a zuwa ta ana sai tsaye sai ka wanka ko a kuma jira ta amma idan babu wani mai gargaɗi da ya zo kuna da wani mutum da za ku gabatar a kawo manzan Allah ku ce ma ja a nan ba shirin ba na da shirin ku ce ya Allah wani mai gargaɗi ne zo mana ba haka nan wani mai wani mai abin da zo mana ba أمام النبوة ربنا مبشر إلى أمره لئلا يكون الناس على الله يرد بعد الرسل من الذي ما تأمل ما تكلم ذكر موسى عليه السلام ورجع كان الله بعد من الذي su ce ba a turo musu da mai gargaɗi ba a nan ko wasu malamai sun yi su bashi a cikin wannan aya na ainihin ginin da birka rage da ya gina wannan kasika sai da kashin wannan ya fi da kasar ta tsakanin alzalumai da ya fi kuma su da wani nan mutane da ya fi zalinta sai da kashin wannan ya halitta a gina hudu inda za a rika kama mutanen da suke kama mutanen da suke zalinta mutane mutanen da suke kauce da wurin haka sai a gina hudu wato a saka ma'abuta ɓarna da mutanen kirki su mutanen kano kuma da wani kai shi da ba shi da wani wannan haka da kuma al'amarin sa ya ce kurku domin a rikar sanya masu laifi da aki ya ce haka wannan haya da a gano mu to shi akwai mai sai da su da ta gudanar da shi ya zuba masu eh ya zuba masu da ya samu ayoyi guda biyu da sai magana a cikin da masu daga kuma akwai fahimtai kuma mai gargaɗi dangane da ya fi ga wani a ga da wani magana kan shi sha'a farko shi ainihin zurta da yi wane ne wannan zurta da yi ne kura akwai wani asali yau da imamu gaba ne ruwa sun daga ainihin da ta zafi da suka zama wani zurta da zafi hasa a ga a cikin an karko daga abin kubai ya ce faliku aliyu وسألوا عن الكربين النبي قال ما جاء من الكتاب أن توجيب لي بغير الكربين شرك الذي الذي يشي هو أحيوه قال كان عبدا صالحا يشرك الذي ونباوى أن يكون سلك أحب الله أحب الله أحبه شرك الذي يأتوا أن أشباء أحيوه وناسح الله أحبه ya yi wa Allah abin da ya dace shi ma Allah ya yi masa abin da ya dace ba ba aka guna mu na sai Allah ya aika ni zuwa mutanensa ta hanyar annabawa da su da mabokin Allah ya aike shi ta hanyar annabawa ba za da kudu da rotsai ne tsira sai suka mai duka bi a kan shi a kan sun mai duka bi a kan shi suka ji mai ciwo a kai ya samu kula ya guda biyu ba sun biyar zarkar da yi sai aka kira shi ma'abucin abu guda biyu annabi ya ce wa ikon yau mutum a cikin yau akwai mutane sannan da gaskiya akwai abin da ma'abuta irin yin ka ambata cewa an masa da ƙarfi da suna zarta kai ya an nan kofa na kan mashashi da magani saboda ya kai yawancin ƙasa da yammacin ƙasa saboda tafiye-tafiyensa ya kai yammacin ƙasa da gabashin ƙasa shi ya sanya aka samu suna zartar dai wasu kashi ana an kira shi da suna zartar dai likonin yi malaka farin wasu wai da kasance wani ya bada shi farin tsawa da gumawa imamu kurkuki ana yi wata rama yana tsawo da juna fa inda na a makana ko malaka ko wadatar da gurguru yake a dukkule Allah ya mallaka da shi duniya sannan kuma ya kuma shi sannan sarakuna sun yi kauya a gare shi an kwaikon cewa wato sarakunan duniya da ba ɗaya suka yi wuri guda biyu mummirai guda biyu kafai wanda suka da duniya wanda suka da duniya mummirai akwai annabi suleiman bin dawo akwai wanzan sannan na ajiyar iskandar sannan su biyu kafai suka da duniya akwai namaru akwai bukta nasara waɗannan su ne kafarai guda biyu suka mallaki na wani da kuka rasa wa sayyamin ko hannun hasi ko makani da sannu na biyar zai mallaki duniya daga cikin wani al'umma saboda Allah ta'ala ya kashe ko da zai asara da kuna ko bai kuda wa cikin har ya yi cikin kuma da cikin kuɗi Allah ya ga kuma da zansa da shari'a da addini na gaskiya domin ya rinja yadda wannan addini a cikin sauran addinai a gani a nan ƙarshen ƙarshen zamani na biyar daga cikin sarakuna da yawan da kimiyya a kogon mahal shi ne imamun mahal idan an wani suna da wata sun yadda da imamun mahal imamun mahal zai bayyana ƙarshen zamani wato kuma zai cika duniya da adalci kamar yadda azzalimai ka cika da adalci an ka cika da zalunci kuma zai bayyana ne wato a shi shi shi ainihin daga zuwa a ƙasar ne ba da kawai a wajen gari a nan ko zai a zai zo ne daga zuwa a ƙasar za a haife shi kamar yadda ake haifin kowa ya samu ya girma a cikin mutane ya yi aure cikin mutane ya zo ya yi karatu sa'annan ya zo ya jinda da addinin musulunci ya dawo da musulunci irin aƙida da irin manhaji da irin ibada wanda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma zai dawo da ayatu da manhaja a nan shi shi mahadi na sunna ya saba wa mahadin shi shi mahadin shi a an ma ga ana da su ne shekara ta biyu wai an koya shi daga sarakuna ne na banu abbas lokacin suna so su kashe shi ko sarakuna banu bariya suna so su kashe shi wai ya koya shi a wani rani a cikin rani ana kira shi samira wai yana nan a wani rani wani rani ya kan tsarani kamar ramu bera a nan ne wai aka dusa mahaifin ne shi a shi ne wai ƙarshen zamani ya zo in zalunci ya yi yawa zai fito ya zo ya yi azalimai ya tabbatar da adalci a wurin kasa an gani kuma ya yi zalunci shekara wajen dubu da wani har yanzu yana cikin wannan kowa ya koma cikin wannan rani na kasan gano wani shi ya ke gani cewa kudin da ya kasa fitowa ya kasa fitowa ya yi mutane masu hakuba tun zamanin sa akwai tun zamanin wani kuma ya da wani ba a samu ya kasa fitowa a wani lokaci da zai fito lokacin da aka bada su manya manya maka mai ana yake da kamfanci da jiragen sama manya manya shi ne zai bayyana mutum da ya fito wani ke yaki a cikin mutane da kafofa shi ne zai iya bada yaki cikin cikin manya manya mutum da zuboci manya manya jiragen yaki manya manya kamfanci yaki zai yi kuma yi tsari kaka akwai bambanci mahadin yanki a kudan babu shi ne to ne a ɗaukar yana da niyyar koyi a kira shi nan kuma wai ta kara kuɗa ta shi za ga akwai sojoji a iran wanda na yi kula da mai yin tafiye musamman ana kira su jirin da mahaifi duk shekara suna zuwa wannan ramu wannan ramu wannan sa'ira ne wannan ramu bera suna zuwa su yi tare suna kira imamu masu kuma ya fito za su tafiye shi suna ganin da ɗaukar kwakwa hanya Allah shi ya yi ko suna cewa an kira su da suna zurta kai domin ya kasance wato karimu barbai yana da daraja ta bangare guda shi wato bangaren kowa da kowa ya fito ne a kwan gida bisa hali zai sharifu ne kima da abin da kuma shi ne mai daraja ne kuma bangaren babanin da babanin wakilin da aka hukun tsara da kuma kasance da zanen da an ce an kira shi ma abokin ƙarfi guda biyu saboda ƙarfi guda biyu na mutane sun tsari a zamani a ainihin mutane kan za mu san ya tsari aka tsara yi wasu zamanin sun tsari shi yana nan rashi wasu na kan wannan shi ne dalilin da ya sa aka zama suna sun sannan yi a kan ko a wasu wasu ce ya hannu na ne da za a kasar kasar da ya rai da wasu da shi an ce wanda ne da ya sa samu gaban ne wani zai yaki yana yaki na hannayen da zuwa da gaba daya da kuma yaki wakilin da ana hukuku ya ce su zaɓi gaba ne aka ce an ba shi koyi koyi an ba shi ne wani zaɓi gaba ne yadda ta ka yi zama mutum da rako wani ya kunda in an ce an ba shi ne wani zaɓi gaba ne ya zama mutum ta wanda na yi ya yi da rauni baya ma bukatar ta kaunar shi انت ما انا قلت من الجزء ليس من جهه فكر بالله انت وانت من الجزء الذي لانه دخل ثم مهروب ثم ياتي كما معصوم كما معصوم انت انت مثلا انت يا من الاستقامه من الروح تتجه الى ما لم يتم الحدود اليوم amma me yake gaskiya a wannan magana babu wani malami da zai iya gaya ma hakikalin dalilin da ya sanya aka fara suna zartar nan al'amari ne da kai su da dama ana kawo gaskiya ne da ruwa ya ingantacce in ma a samu da gaske a Qur'ani ko a samu da gaske a hadisai ingantattu daga manzon Allah ko a samu bayanin sahabbai dalilin da yasa aka zabe kuma zai da kai ko duk da ba a samu wannan dalili ba to dai kuma da kuce ina da menene dalilin da yasa aka zabe kuma zai da kai sai Allah ko a nan ko kai kuma wannan kawo huta kuma kawo huta da sauran mutane a ga zuwa to dangane da ya fi goma su kuma da rasa akwai ayoyi guda biyu a cikin alƙur'ani da Allah ya kira ya fi goma na farko shi ne wannan aya a gurbin kaba inda ya fi goma su da mutum da su hawa sannan na biyu wa haramun ala ayyatin hamalan kaha annahu la yakunu hatta idza kunta ya'budu wa rasula hatta idza kunta ya'budu wa ma'budu wa hum min kulli hadarin yasirun to wa'in su ne wurare biyu da Allah ya kafa su ya fi goma amma da musamman ga Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisai da dama da Allah ya haɗe ba da bakar Allah ya haɗe imamu Bukhari ya fitar da hadisi da Muslim daga hadisin da hadisi da Ibn Rushd da Ibn Lawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da kullu la Allah ya cewa ya Adam ya kai Adam kai kuma sai Allah ya ce labbaika wa sa'ai amsa wa ya Allah alkhairu fiye da yi alkhairi yana hannayen ka yara alkhairi Allah ya ce ka ya kullu a kai ba ka na Allah yana cewa ka fitar da waɗanda za a aika ko na Allah ya ce ka ba ka ya ce ma ba su na sai a san ba da ke yara kuwa mene ne ma'ana wani da za a aika ko na ala duk wanda na cikin cin abubuwa kuna a cikin kuna ko cin abubuwa kuna daga cikin kowane dubu za a fitar da mutane ɗari tara da tasa'in da tara da yan mutane a cikin dukkan mutane sai da yawan aljanna ɗari tara da tasa'in da tara yan mutane ba za a yi da shi ko ba kai ba ka zama kullum ka samu mun zauna lokacin da ya tsara tsara a yara karamin yaro da ya gurgura saboda bala'i sannan duk wata ma'a wata ma'a mutiyar za su zauke ciki a wani lokaci وتلقى المكارة وعرض المكارة ولكن أصاب الناس به ذاك ما متى يرسل أمائل الذي ما مائل أحيش وأصاب الله يرسل أنت أولا قال جهل يسير فاشتد ذلك عليه في وجه يستدل على الصحابة النبي إذا أصدقت متى يجوك كيف يكون لك أن تكون يومك في وجه يستدل على الصحابة النبي فسيا رسول الله ayyuna ذلك له وأشم وليل والنمس وليل والنمس لا نعم في هذا يقال أن الأمر الرجل في الرجل فإن من يأتي مواته حلقة ومنه رجل daga cikin yawon gwamnati mutane dubu za su yi noma daga cikin mutum da a gane ku in aka samu mutane dubu daya sauran duka da wani yawon gwamnati mutum ɗaya ne ko daga cikin daga cikin mutum ko wata na ba na da da ka ne ko da su da fiye inda ya haƙo da kuma da ta haƙo kala na san ce da Allah ko da ya ta duka kiji na ko da ya ce ku ba mu ma ta ku ta faina ku da ku ko da ku da ku da da da inna bi da ku ku mu fa ba ta insha Allah alaina in kin da kawai da ku da ne da ku a cikin sauran al'umma kamar misalin gashi da ya a cikin fata na yin mutum sa wanda ya yi baki kaga gashi mai a cikin fata mutum sa wanda ya yi fata na jiwa da gaske wani shi ne misalin da kuma a gaji a cikin gona a kuma kaga kuma ga wani abu na mana ya kuma wani ba aljanu wani ba aljanu bane mutane ne sai dai mutane ne mafi yau su kamar yake masu wata a wurin wata duka ya tuba wani wannan hadisi ya nuna mana daga zuriya annabi adam ne alaihi salam sannan imam muslim ya fitar da hadisi na abdullah bin sulaiman daga manzon Allah yana cewa annabi ya ambaci hadisi a cikin hadisin wa bayyana ma huwa qur'ani ana nan ana kuma nan hali in awa ta wulani sai ga shi Allah ya yi wa ayi wa annabi Isa inni la aqrabu ibadati lalle na fito da wasu bayi nawa la ya gani da ahli misali ba mu iko ga wani wajen ya amma na fito da wasu bayi nawa wanda ba mu wanda yake da iko ya ce idan sarkon makamu da yawan da ba ba zai ce ba ku iko ya koyi na mutane ba a gani ba a zai ce ba ni da tsoro ku tattaro bayina zuwa ga dutsen turin dina sai Allah ya rubuta a cikin sa ya tattaro da jirgin wannan zamani zuwa ga dutsen turin dina saboda tsoron sharrin ya fito masu ba yau ba su zamu ya fito masu sai Allah ya aiko da ya fito masu wa kullum kulli adamin da su su din nan a wato a kowane biyu suna gaggawa a kowane biyu فيقول أواجهه فلا حياة أبدية sai ɗaya daga cikin ke wuce wani teku na gawar na haɗa bahiya ba ya kira kuna mafi ha sai su yanke duk abin da ke cikin ta saboda yawa wa yanzu ku haka yau na ƙarshe su ma sai yau sai kuma da zan kana imani in maza ma an taɓa samun ruwa a da na ƙarshe su sai yau sai shi ai da akwai ruwa a da to ai ya duba wannan farkon sun shanye ruwa a kan wani al'amuran sai Allah ta'ala sai tsare da harki ka sai Allah ya kare annabi Isa da mutanensa wato sun hau wannan dutsen umar Gina sai Allah ya basu kariya a wannan a ga wannan ko har ya kasance kansa ga ɗaya zai ba a yawa a kai su yana ainihin dina da shi saboda rayuwar ta yi tsanani a wannan kasa sai a ɗan Isa a lokacin sai ya rubuta Allah ba har wani hali a gajin shi da sabon sa su rubuta Allah sai Allah ya aiko da zuru ka a tashi ko sun tsaye da kasan wuyan da nan zo zara kuma duka ya su tsaye ba ta hannu sai su tsaye nan su dauke su ba ta da rubuta na insha Allah sai su tsaye nan su jefa inda Allah ya zo su jefa a gani Allah zai tsoro su tsaye dogaye su ɗiba a da shi sa ta wuta nan ka ya su jefa su da Allah ya so je mu sun ba yin sirri na kuma gara sannan sai Allah ya aiko da ruwan sama wanda ruwan sama nan duk wani gida na birni ko wani gida na ƙauye wanda ruwan sama zai shanye shi ruwan sama zai shanye kowane irin gida na birni da ƙauye a nan nan duka gaba ɗaya za a halakar da su bai kukarin hadu za a wanke kasa da gare su bayan an kashe ya kuma wani za a wanke kasa daga gare su a ta yi kuma ya kuma ta haka sarka ta ala ya fata kamar yadda ta kasa mai sanni wanda ba ko ita a wata an ga an kwashi annabi isa da mutanensa Allah ya aiko da wani ruwa a kai bayan kwarin da sun rasa an ka da ya fito wani sai wannan ruwa ya zo ya kwashe ko wani dutse da ya fito wani sai a bar fili ya zama kamar filin Allah babu wani jini a yau a kai sannan hadisi ya zo da sun mutu bukari da kuma da rafi ko kuma mutu da aisha a fasai da sun jiya da su kuka nan annabi ya shigo wajen da abin ce yana cewa la ilaha illallah wani mutum da ba in shirin da yake raba ce la ilaha illallah azaba ya kuma daga larabawa larabawa sun bari saboda wani shirin da yana nan kusa cewa kujira yau da na ya kuma ba yau din da gashi an bude ramun na abu da aikin katangar da ya fito ba da wasu al'adu a da yake kusa da wannan ya fito ba da kusa da kusa ramun sun bude kusa da wannan a nan ku wa an da ƙarfi kun kuma aikin a da kusa a wannan da ya sai a tafiye haka da yawa a nan da babban yaba da wasan shi ya fi wato ya fito ba da kusa da kusa wannan ramin ana jin tsoron nan gaba za su yi kuma da wannan rani ne ƙasar sai da sun gida sai sai da sun gida ta yi yiwa ba kuma su ke yara su lalla a bana a kuma gida da kwallo shin zai yi mu zai yi mu haɗe a zai a kuma mutane jirgi a cikin sai da yi na abu na kasuwar kuma ke idan da ke yawa shirka Allah da shirka da gida da sabon Allah ya yawa da kuma zata Allah zai halaka da na kirki da na kashe ba ɗaya. Akwai hadisai da dama da ke magana kan yanzu ba wannan kaɗan ne daga cikin na kawo na Allah ta'ala ya ba mu gani to shi gaba da karatu mun yi a bayan su da nan ya ne ya zo da ba mu su zo wata da yake yake da kana wala hayya ina ko wannan takan ga sai Allah ya ce mana wa wasu ayyukan da ayyukan mu wa wasu ayyukan mu ba su samu damar su iya hawa wajen ta ganga ba ba wata ta da su daga ba ba su samu damar su iya hukunta shi ba sai ya zama ko an kanye su daga shiga shiga wannan da ruwa da ta yi ala bejin ala tsara rahama ko biyu sai su sai su ne ko wannan abu da ya faru rahama ne da kuma yi ba wai karfin ku bane ba wai dangi na bane ba ku na ja a wa'an wasu idan alƙawarin ubangiji na yanzu ya ana hujjanka ubangiji zai sanya wannan katanga ya zama kan da yake wannan katanga wata aka yi da ƙarfi idan alƙawarin ya zo tashin kiyama ya zo Allah ta'ala zai sanya wannan katanga ya zama kan da yake wa kana wa alƙawarin haka kuma alƙawarin ubangiji na ƙarfi kuma da ta sha'a bari na ja'a wa mu da su idan alkawarin ubangiji ya zo na bayyana ya fi so hannu yan ƙarshen zamani za su bayyana su yi ƙarfi har su iya gudu wannan rani in wannan alkawarin ya zo ya ala kudanka allah zai sanya wannan rani zai sanya wannan katanga ya wanda da rage wa kana wa abu da ke haka ya kasance alkawarin ubangiji na gaskiya ne na
وتركنا بعضهم يومئذ يوم
وتركنا بعضهم في يوم كثير يخرجون في مرة أما الإنسان برضه يسوس وكمان قدرانا سنة مطبعية سنة سنية لبنان أما الإنسان برضه عشان أو نلوكي suna zanya shi da gaban ke kuke da amfani yawa ne ta da kuma ba ya da wannan wannan da wannan za ta rika gauraya da tsari wanda suka fito za mu kuka kawo ka zama ana ku zama sai mu kara da ya kara malamin da ke abin da ake nufi a wannan ta wanda ya ta ba da ku yau da shi mutu ba za mu bar tashin a wannan rana suna gauraya da tashin akasilai karatun jin da wajen yawan kiyama ya kudu ba a dubu ba idan kiyama ya kusa su za mu bar aljannu da mutane wato ba da kusa gaurai a kusa idan ku cikin kiyama ya kudu Allah zai haka mutane da aljannu a wajen daya duk duniya ga wajen Allah zai haka a wajen daya a ga wani ko yau mai kudu na su kalmar rashin wasu rashin da mutane za su tallafe su yadda ka san kwari ba kuma ba Allah sai haka mutane da alƙalmi da mutu duk za a haka wani daya lokaci a ba a kai da biyu ba wata nan ya ya fi to masu yawan ne ba a kuma yi mutu ba ko ba a kuma yi mutu ba za mu bar ya fi to masu a wata rana tashin yana da wayar da tashi wato a wata rana za a bar ya fi to masu suna shafuda kuma wannan abin masu ganin cewa ana da biyar su zuwa ne da su wannan aya yana da idan wannan kasan kayan fashi idan wannan kasan kayan tarwaro makaranta ba a zama yau ba da yin su ba za mu bar tashin a wata rana suna korayar da tashi da ya kuma wani da waɗannan mutanen wanda za can aka yi kasance domin a kare in kasance ya zo da to zai zama so da ya fito wani mutum da mutane za su shafo da juna a gani idan ya fito wani za su samu daman su rika zalin da wani mutane za su kiyama ya fuka duk da dama wannan kakan za shi ne da kai ke tsakanin ya fito wani da wani da wani mutane idan ka kakan ya zama kai ba saka idan ka kakan ya zama kai ya fito wani za su rika zalin da wani mutane suna kwace dukiya suna zanatar da zanatar da yakin su suna yin kaza suna yin kaza a kan su da suna yin aiki da masu zo mai ne ai ko haka ka mutuwa da suka ce abin da ke nisa a wani za mu bar ya kuma wani yau wani kan ranar da aka yi wannan katanga ranar da sun kaɗa ke yi wannan katanga dan wani ya sun zo an a wata rana suna tunanya da junan sun gauraye da junan suna tare da junan sun ga jashin mutane ya mutu yadda ka san ambaliya da ke ya nuna mutane ne masu rayuwa babu lafiya masu rayuwa cikin zafi masu rayuwa cikin albasha da zanace-zanace rayuwar da ya babu wani tsari kawai kawai Allah zai masa a wani rana bayan an ga an sake ka san ka kaɗa su a gani ku mutanen za ku rika sai su koma suna tunan junan su su koma suna tunan tunan tunan junan suna kwace wa junan su dukiya a gani wannan in haka yi haka sai a buɗe kawo amma a cikin wannan fassara ɗin fassara da malamai suka bari bayarwa shi ne kwakwaran na ba a ɗauke wani ɗin da musu ba za ku bar sashen a wannan rana sashen ku yana aikin gauraya da sashen wato sashen ya rufe masu suna gauraya da mutane saboda wannan kasar ta hada ya ce ya ga ya san wasu a nan to daga baya idan ana cikin wannan rayuwa da zama ce za ka kuma sa'a illa ala ashirin na sashen kiyama ba zai tsayi ba sai ga mutane ashirai أكون رواية لا تقوم الساعة كما يقال في البلد أيام الناس كشف يا مريض أيوة في أنزل الجرم دون أن أقول لنا فأوزن كشف يوم أن كشف لا يكون يأتون ماتوا كم لوكي سنجا تصور مكاني في فرنايا يا تقول مكاني أقول لنا هذه يا تقول لنا درس الثاني أقول لنا في الصلاة يقول لنا مكانه
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
ya nuna musu jahannama kirkin na kallon hakan ka yi gudu tun kafin ma a shiga da su kafin a shiga da su sun wutar da annaba Allah zai nuna wasu da annaba su gani saboda tsara yin bakin ciki sosai na الذين كانت تعبدهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا saboda su wannan ne da tsara za a yi rubuce da lafi su ne wanda ya kasance idanuwansu yana cikin wani rubuci akwai wani abu da ya rubuta idanuwansu wajen gane gaskiya a ranar mutu sannan sai da kayan ra'ayin kwamfi da lafi su ne wanda ya kasance idanuwansu yana cikin wani irin zulumi an zikiri daga aikin fahimtar zikiri na sai zikiri na mata kuma da wani ce su ne wanda idanun ya zama ya makance yana cikin wani zulumi daga fahimtar alƙur'ani alƙur'ani shi ne zikiri a wata a ƙarƙashin na da hannun da zarta sun jira wa wannan da kuma a cikin a kan wani to kuma kan cewa ana cikin alƙur'ani ne da hannun a kuma ce lam ba alƙur'ani ake nufi ba idan ana cikin sunan manzan Allah ne sunan lamu a yau da a kan to sunan manzan Allah ne zikiri abin da aka karanta sunan annabi zikiri a yi Allah ya ce wa an zanna ile ile ka zikira kaga ce an sauko mun annabi da zikiri domin ya yi bayani ga mutane a kan saukar bi an saukar musu to zikirin da aka zikirin da aka saukar ba zai yi a ce an saukar da Qur'ani da kai bayanin Qur'ani a an saukar masa da hadisi dan kai bayanin Qur'ani wa an zanna ile ka zikira duk sauko maka da zikiri sun zo kuma ga hadisi mun zalla hadisi yadda yake ga bayani ga mutane a kuma lafi wala Allah mai tafakkaru ko wala Allah za su yi tunani a kan da ku aika Qur'ani da hadisi ga wani bisu saboda karanta Qur'ani da karanta hadisi suna suna da mutane Allah suna suna da mutane kiyama a ga wannan Allah ta'ala ko kaya ya kira hadisi ma zikir fadda kullama ya kullu al-albab alladhina amanu kada an zala za ku yi su hujja ku ji tsoron Allah ya kuma abuka hankali wanda kuka yi imani hakika Allah ya kawo musu da sijira bai sijira ne nan rasula ya zo a cikin ayat da ku bayyana yukuri da ladina amanu wa amilu salihati min rasulillah wa rasul shi wannan zikiri wani manzo ne a nan rasulai ya zo a cikin ayat da manzo ne wanda yake karanta muku ayoyin Allah bayyana dan ya fitar da wani suka yi imani ko kai aiki da yau daga kubuwa a ciki kana shi da sai ana kira manzon Allah wanda ke karanta da mutane ba ruwa an da aka yinka shi da zikir ba amana an anzala Allahu ilaykum zikra idan zikir ala ya kuka shi nawa biyu akwai zikiri wanda yake na alqur'ani akwai zikiri wanda yake bayanin alqur'ani sai ka haɗa guda biyu sai ka haɗa alqur'ani da bayaninsa kafin ka fahimci musulunci mutumin da ya ɗauki kai yawan ɗaya abin ya yi lafi na da kiran zamu yi ba muhammadu rasulullah na ba kan da Allah ta rasa wa yi wa ma an zanna a dai kalli ya ba illa in ku bayyana da kuma da zikar ruki ba mu sauka maka da littafi ba ya da kuma za sai dan kai musu bayanin abin da suke tsammani a kai a ce idan muna tsammani dangane da addini sai sai wa wani mana gardama sai sai wa mana gardama shi alƙur'ani kare da wani sai wa mana gardama sai mun haɗa alƙur'ani da ni da bayanin alƙur'ani ko fa idza qara'a lahu fatabi inna alaina bayan a cikin qur'ani da ban bayanin alƙur'ani da ban idan mutum ya yarda da daya bai yarda da daya ba to ya zama dole ne ya zama dole ba su wato kullu bi ba'di wa naqru bi ba'di wa yuridu an yattakhidhu bayna dhalika sabila da la yakunu ulati wa hum al-kafirun haqqan a rikun da ya zai wani tashi ya zai wani bangare bindiri ya karye da wani bangare wannan ya zama ko kan fara da tsari shi da ya ce an da jina kanan aka yi hukunci da zaɓi a cikin su ne wani idan amuwa ya kasance yana da wani lalimi sun saka fahimta sun saka kallon ainihin amurkuna wa kan kare da ke wurin ba mutum kasance ba su da ikon su amfani kira ba su da ikon su kira ba zai da amfani ويغفر لك أنزلوا في عينك نظام كأنه نظام لك إن شاء الله بارك الله فيكم